inda gaba take bismillahir rahmanir rahim Allahu allan nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ci gaba da karatun risala muna cikin babin hajji ko maimakon ya kawo al'adar fukaha'u ya kawo farilloli da sunnoni da mustahabbai da makaruhai da abubuwan da ke bata hajji to sai ya aje ra'ayi na fuqaha sai yayi amfani da ra'ayi na malaman hadisi malaman hadisi in sun ka zo kawo aiki su ba farilloli da sunnoni su ga siffa aikin su kawowa yaya annabi ke alwala sai su kawo yaya annabi ka taimama sai su kawo ya annabi ka sallah haka to wannan mazhabin yabbi yanzu sai ya aji mazhabin su na fuqaha don haka zai yana kawo mana aikin hajji ne practically yadda ake yin sa to in ya kare sai ka zo kai ko ka zanna ilimin da Allah ya baka sai ka fitar da cikin waɗannan ayyuka waɗanne a farilloli waɗanne a wajibai waɗanne a mustahabbai waɗanne a makaruhai na fatar kun fahimta to qala yace fa idza dakhala makka idan mutun ya shiga makka yanzu ba an taso an bar an bar gida an zo miƙati an yi harama yace a ci gaba da talbiya ko har mutum ya shigo makka to idan mutum ya shigo makka falli ya da kullil masjid al-harama ya tashi kai tsaye ya shiga masallaci mai alfarma ba a so ya ce bari in tai hotel in aji kaya na ba a'a in mutum ya shigo makka abu na farkon da an ka so ya runguma shine daki ya tai daki ya tsaya wani wuri in dai ba wata lalura ba kila bai da alwala ya tsaya ya alwala ko ko ko da ya iso maka yunwa ta kai mai ya tsaya ya dan samu abin da ya ci don ya ji karfin dawafi da sa'ayi to in ba haka ba malamai sun kace tsayawa yin wani abu baka ta inda daki ba to munana ladabi na ya munana ladabi abinda an kaso da shigowa makka sai mutum ya tasan madaki saboda mi saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam annabi bai isa masauki ya aji kaya ne ba da tahuwa ya tasan madaki kai tsaye shi ko ɗaki da zuwa in ka zo abinda za a fara yi shine ɗawafi inda ba ka iskamma lokacin sallah ba ya ce fale da kulil masjid al-haram sai ya shiga masallaci mai alfarma da shigowa ta makka wa mustahsanun abu ne wanda an ka kyautata wato mustahabbi kenan abu ne mai kyau an da kula in zai shiga masallaci ya shiga min babi bani sheba daga kofar da ake kira kofar bani sheba kasan masallacin yana da ƙofofi manya yana da ƙofofi ƙanana cikin ƙofofi manya akwai babu bani sheba da yake yanzu an canza mata suna an mai ta babu salam yanzu haka ake kiranta babu salam da babu bani sheba mun yi zuwa duk haka na an rubuce amma of recent an ka mai ta babu salam ina fatar kun fahimta to yana da kyau in zai shiga masallaci kuma ya shiga ta wannan kofar in ya shiga ta wata kofa wadda ba ita ba yayi laifi ya ce wa mustahsanun wannan don mi duka don koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu misali annabi ya hito da madina madina arewa take ga makka ya taso ma kudu shi in ya taho kofar da a kudu ga gari inda a daidai shigo wasu zai shiga kuku sai ya kallo ya biyo ta yamma don ta kofa kudu zai shiga ko to yanzu wanda ya hito da yemen shi ko yamma ga gari shi ko sai a ce sai ya kallo ya taho nan kofar kudu babu bani sheba shi ko kofar da daidai da garinsu nan zai shigowa ai ko incidents ne kawai baya cikin ibada amma dai da yake duk abin da ya shafi annabi sallallahu alaihi wasallam mu girma gare shi gare mu da abin da ya akan ibada da abin da ya akan ɗabi'a da abin da ya akan al'ada mu duk gamewa muka dun mu mu duk ibada ne gare mu to shi yasa irin waɗannan duk aka kawo su daidai da wankan da ya ni shigowa gari ba ibada al'ada ce yanzu ka taso tun da bisa raƙumi ake ta yi akan raƙumi ta yi a ƙasa duk wahala ce an yi sharaf-sharaf da zuba shi kana tahowa ga gari sharaf-sharaf da zuha kuma garin makiyama waɗanda annan suna jiran su ga kakaka koma don haka sai a tsaya a wanke jiki a yi a ɗan da misali kaga ga haƙiƙani waɗannan duk ba cikin ibada amma mu tun da annabi ya yi to mu yanzu sun zan ibada gare mu don me don cewar da an kai mai koyi da shi kuma koyi mudallaki ba a ce ku yi koyi da shi ga abu kaza da abu kaza da abu kaza banda kaza ba to haka mu duk abin da yayi shi yayi abi ne matsayin ɗabi'a ko al'ada mu kuma yanzu matsayin koyi da mai gidanmu mun kai don haka za mu in mun kai za mu samu lada muna tare to ya ce abu ne mai kyau an yi da in zai shiga masallaci ya shigo masallaci min babi bani sheba ta kofar da ake kira babu bani sheba babu salam kenan fa yastalima al-hajar al-aswad to in ya shigo masallaci ko mi zai fara ba ba tahiyatul masjid zai fara yi ba a'a sai ya tafi kai tsaye zuwa ga hajar al-aswad zuwa ga shi ɗakin ɗaki ɗaki irin ɗakin gane wanda kaga masallacin ga haka ɗakin Ka'aba yake kusurwa hudu to kusurwa ita ake kira rukuni da larabci kusurwa kusurwa hudu garai to wagga kusurwa ta nan gefen dama to nan abin ga yake na hajjarul aswad yake wagga kusurwa ta daidai da shi ta gefen hagu nan rukunul lemani yake shi rukunul lemani ba duci na ba iyaka kusurwa ta gefen yamma hmm? shi an rukunul lemani to wagga kusurwa ta gefen gabas nan uh, hajjarul aswad yake bango guda suke to nan inda hajarul aswad na aka fara dawafi don haka sai ya tasamma hajarul aswad fayastalim alhajara sai ya taba istilami tabawa ay lamsu sai ya taba hajarul aswad bi fihi da baki nai taba abu da bakin ka mi suna nai sumbunta in kadara in ya samu iko in ya samu iko sadda babu cinkoso da yawa to abinda an kaso ya zo ya aza baki ne ga hajarul aswad hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce gobe kiyama Allah zai wa hajarul aswad baki da idanu da kunnuwa ya ba da shaida akan duk wanda ya taba shi ka gani Allah zai yi mai baki da da kunnuwa da idanu ya zo ya ba da shaida to shi yasa kaga ana ga karniya amma wurin taba shi nan ko a wazaka ana iya karewa wata shekara ina jin 1990 na taba zuwa umra ni ganganci ni ce lalle ni in ana mutuwa sai na taba hajjar al'asuwa na tabo shi kan amma ni ko na haɗu wanda ya aika don sai ni kwanaki kahin in kai sai da ni ta cewa wayo da an kai min wata matsa kamar awa zuna karewa za su yi a ran da ya tabo shi ta faɗi ni na kwanta kaji an tabo shi kana gani yadda mutane ka ta gogoriyo wurin tabo shi to to kaji dalilin gogoriyon zai ba da shaida akan duk wanda ya taba shi gobe kiyama to ya ba da shaida dai mun zo kuma mun yi mai kabbara ko ita ta isa ba daidai ne a zo ana ta matsetse ne a jima wasu a kare wasu wurin taba shi ba to mu tafi shi da sayyidina umar lokacin khalifancinsa da ya zo aikin hajji mutane ba shi a amirul mumini ba to shi bai sa kowa amirul hajji shi a amirul hajji don haka shi an gaba da ya zo sai ya sumbanci hajjarul aswad to yanzu ga sababbin musulunta an raba suna da gumaka na duwatsu da itace an ce ba su da kyau to yanzu sun taho kuma sai sun haga musulmi na sumbuntar duci kenan ba yau na an kai musu ba an ka raba su da nasu ashe musulmi na da nasu ya juyo yace yace yace inni a'lamu annaka hajarun kafin ma ya sumbance shi yace inni a'lamu annaka hajarun la tadurru wa la tanfa'u walau la anni ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yuqabbiluka ma qabbaltuka yace na san kai dutsi ne baka wuce duci ba ya kai hajarul aswad baka cutarwa baka amfanarwa ba wani tasiri da an gare ka ba don na ga manzon Allah yana sumbunta ka wallahi da ban sumbance ka ba ashe kenan yana karantar da sababbin musulunta cewa muna yi ne akan sunna ba akan ibada mu ba wata duci muka yi ba don kakkuce kakkuce mun yi muku wayo mun raba ku da naku duwa su mu mun ajina mu to mu tafi hmm fayastalim alhajar alaswada sai ya taba hajar alaswad bi fihi da bakinsa ya aza bakinsa in kadara in ya samu iko wa illa in ko bai samu iko ba cinkoso ya yi yawa wada a yadda hu alai ya aza hannu ne kawai ya taba shi da hannu nai sun ma wada a ha alafi sannan ya aza hannu a kan bakinsa min gairi ta bilin ba tare da sumbunta hannun ba ni allah in ya sumbunci hannun tun mahattun da hannu nai na sun ma ya ɗofu to in ya yi haka in ya zo kahin ya fara ɗawafi abinda an kaso kenan ya taɓa hajar al-aswad in ya samu iko da bakinsa in bai samu iko bai sa hannu ya taba shi sai ya aza hannun ga baki in bai samu ikon haka nan ba ya yi ishara kawai da hannu ne ga hajjurul aswad sai ya kabbara Allahu akbar ya isa ko wasu ka ce in yana rike da wata sanda yana iya dogaro sandan nan ta taba sai ya sumbanci sandan duk da in yana yiwa in bai yiwa iyaka ka nuna shi kawai ka amma abinda wajibi sai ka yi tsayanin daura da shi ba da zuwa ɗaya haka ka wuce ba wanda ya haka nan baya da ɗawafi in ka zo sai ka tsaya daura da inda yake ka yi tsaye cik sai ka huskance shi sai ka Allahu akbar to shi kenan to da bakin sannan sai ka fara ɗawafi da nan inda hajjar al'asodi yake aka fara ɗawafi sai ka zagayo dama an shar'anta ɗawafi ne in ji annabi sallallahu alaihi wasallam domin ambaton Allah babu iyaka in talbiya zakai in tasbihi zakai in tahmidi zakai in karatun qur'ani zakai in salatin annabi zakai in istighfari duk dai abin da kai amma dai abin da annabi ya recommended shine la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir ina fatar kun fahimta duk abin da kai dai na zikiri dada haka iso inda rukunul yamani in ka iso inda rukunul yamani shi ma in ka samu iko ka taba shi amma shi ba a sumbanta ka taba shi in baka samu iko ba yi ishara dai sai yi kabbara in yi kabbara to da bakin rukunul yamani sai ka kama addu'a rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaba koko Allah ka hushi zuciyarta Allah ka sa ta dawo Allah mun taba mun taba dawafi tare da wani shi iyaka addu'a ta yana Allah Allah ka huce zuciya yana gaba gare da suka in buge shi ka ce ka bi wata ka tsaya tsohon mace na halshe ka Allah ya huci zuciyarta Allah ya sa ta dawo na san mata ta yi tashi ka san wasu son aure eh to sai da bakin nan rukunin lemani ka kama addu'a haka iso inda hajarul aswad to in ka iso shudi guda kenan to in ka iso da sanda duk ka iso inda hajarul aswad sai ka ce Allahu akbar kai ishara ka ce Allahu akbar haka ka sake zagayewa har shuɗi bakwai to in ɗawafin farko ne ɗawafin ƙudumi sanda ka zo to an so mustahabbi shuɗi uku na farko duka ɗawafin ba shuɗi bakwai ba ne shuɗi uku na farko ka yi sassaka ba gudu ba fa ka ɗan ƙara ba bisa ga tahiya ka ɗan cira bisa ga tahiya shi ne sassakan shuɗi uku na farko shuɗi huɗu na ƙarshe normal tafiya wannan ga ɗawafin ƙudumi kawai duk sauran ɗawafin da za ka koma yi haka baro maka babu sauran sassaka kuma ordinary ta hiya za ka yi ba da kasa bai amma jahilai gudu kata kata suna kauran mutane kuma waɗanda an hakoro to matafi wa illa in bai samu iko ba wada a yadahu alai ya aza hannunsa kawai akan ducin thumma wada a ha alafi sannan ya aza hannun ga bakinsa min gairar takabilin ba tare da ya sumbanci hannun ba thumma ya dufu sannan sai ya fara dawafi dan nan inda hajjul aswad aka fara dawafi walbaitu ya yi ɗawafi ɗakin kaba Allah ya sarihi yana hagunai ƙaddara hullagga teburin gashi an masallaci hullagga ita a ɗakin ka'aba ko to hakan ga zai ɗawafi kaga ɗakin ka'aba na hagunai haka bayyan ɗawafi haka ɗakin ka'aba na wanda ya ɗawafi haka to babu ɗawafi ne dole ka ɗakin ka'aba yana yana hagu gare ka ka zagayo haka na fata kun fahimta sai shi ɗawafi sab'ata a ɗawafin ɗawafi bakwai dama ɗawaf jam'i ne na ɗaufun ko ɗafa ya zagayo sai ya zagayo ɗakin shuɗi bakwai salasatan shuɗi uku na farko hababan da sassaka ma'ana kaɗan cira daga normal tafiya me an dalilin da yasa annabi ya yi haka nan sannan in ka zo kuma da bakin sanda kasa zannan ka na harami to duk lullube ko ina za ka yi ba a barin ka faɗa sake ko ina lullubewa za ka yi ko ba za ka cire lullubi ba sai ka isa ga ɗakin ka'aba in ka isa ga ɗakin ka'aba in ka taɓa rukunin hajarul aswad ɗin za ka fara ɗawafi to lokacin nan ka faɗa hagu sai ka cire sai ka batta ga hili ka ji ɗaya inda aka cire zani daga ka faɗa hagu nan sai ka lagota hakan ga sai ka bar ka faɗa ga hili sai ka sai ka ƙara ɗawafin nan in ka ƙara ɗawafi sai ka koma lulluɓa zanen ka to dan nan har ka gama aikin hajji ko umra zanen kana nan lulluɓe babu sauran kuma buɗe buɗe hannu muna tare madalla waɗannan duk common mistakes na waɗanda za ka ga hamman lammai suna yi ni a hikima da yasa annabi da ya zo shuɗi uku na farko ya yi sassaka saboda lokacin nan ɗakin masallacin haramin makka baya da katanga da ta kewaye shi gidajen mushrikai su a zagaye da shi to shi ne da an ce annabi ya taho sai matan mushrikai sun kama hau kan kan katanga suna regon annabi su gani ai duk masassaran nan ta madina ta lalata su to da yaji haka nan don ya nuna musu lahiya lau suke sai ina aka gane kiban mutum nan ga damce don haka shi addali ya dage don a ga kibar su tana nan ba su lalace ba sannan don an nuna lahiya lau suke masassara ba ta raunana su ba sai an kai shigo marashi lahiya na iya sassaka da kunji dalilin sai kuma ya zama ibada ina fatar kun fahimta to yace salasatan shudi uku na farko khababan da sassaka thumma arba'atan sannan shudi hudu kingin bakwai mashiyan da normal tafiya to daggare shi kun ba a koma sassaka duk da wafin da zaka yi zaka yi abinka da tafiya wannan kuma sassakan da an kace ga shudi uku na farko ga maza kawai banda mata su mata su yi tahiyarsu wa yastalimin rukuna yana sumbunta hajar al-aswad shine rukun din kullama marra bihi sanda duk ya shude gare inda duk ya zagayo ya kawo gare shi sai ya taba ya ya aza hannu ga baki in ya samu in bai samu iko ba ya abin ga ya ishara ɗaya da hannu nai yayi kabbara sai ya shude har ya ƙara dawafi ne kama zakarna kamar yadda mun ka ambata wa yukabbiru yana yin kabbara in taɓawa ka yi da bakinka in taɓawa ka yi da hannunka in ma baka samu ba dai sai ka gama da kabbara Allahu akbar wasu suna cewa bismillah wallahu akbar babu bismillah Allahu akbar dai an ka shar'anta tunda ba rago za ka yanka ba wala yastalimu rukunul yamani baya taɓa rukunul yamani bi fihi da bakinsa shi rukunin limani wancan da za a harcin wanda an daura da hajjar al'asar shi ba a taba shi ba a so sumbanta ta da baki ba walakin biye dihi sai dai da hannu ɗaya aka tabawa sun mai da'u hasannan ya aza hannu a lafi ga baki na min gari ta ƙabilin ba tare da ya sumbanci hannun ba faya za ta maɗawa fuhu in ɗawafinsa ya cika shuɗi bakwai raka'a sai ya tayye na fila inda makami gun makama ibrahim makama ibrahim tana nan kusa ga ɗakin ka'aba eh wa ansa cikin gilas to sai ya zo nan na an kaso ya zo to amma in bai samu nafilar waɗannan nafilfili ana kiran su raka ta dawafi suna daga cikin wajibban dawafi wanda duk ya dawafi wujuban sai yayi su ina fatar kun fahimta to in baka samu yi nan ba duk inda ka yi su cikin masallaci sun yi in ma baka samu yi cikin masallaci ba saboda in ka fito wajen masallaci duk inda ka yi su in dai cikin haramin makka na ko da bayan garin makana inda kana cikin haram duk inda kai raka'atai dawafi sun yi ina fatar kun fahimta to ina yake hmm thumma sallama alhajara to bayan ya gama dawafin sa yayi shudi bakwai ko ya zo yayi raka'atai dawafi ba ya ƙara dawafi ba thumma sallama alhajara sannan sai ya koma dawowa kuma ya koma taba hajarul aswad hajarul aswad dai is very important me yanzu dutsen ana kira ne hajar al-aswad bakin dutse saboda ya koma baki kirin to amma wada kasan wada kasan kankara haka yake fari kal yake da cikin aljanna an ka dauko shi tabin da mutane kai mai zunuban da an ga mutane sunan mai sai baki in kana son ha gano haka nan inda liman inda liman ka azago shi ne wurin sallah za ka ga wurin nan yayi baki saboda saboda zunubin liman inda ya aza goshi na ɗaya wurin sallah za ga wurin yaya baki to taɓin da mutane ka yi mai zunuban da aga mutane sunan mai sai baki kiran amma wadda kasan madara haka yake da haske yana daga cikin duwatsun aljanna to ba dai mun har ganin kayan aljanna ba kafin mu shiga mun ɗabi koyaƙiye ido ko yanzu to bayan ya gama ɗawafi ya ce ya yarka a tayyar ɗawafi sai mi sai sa'ayi to kafin ya ce wurin sa'ayi sai ya koma dawowa kuma ya koma taɓa hajar al'aswad in ya samu iko ina fatar kun fahimta shi ne ce sun mastalama alhajar sannan ya sake taɓa hajar al'aswad in ƙadara in ya samu iko sun mai haruju sannan ya fita illa safa zuwa safa wurin sa'ayi tsakanin safa da marwa inna safa wal marwata min sha'airillah faman hajjal baita awita mara falajuna alai an yadda wafi bihima ومن تدعو خيرا فإن الله شاكر alimun. sannan ya fita ila safa zuwa dukin safa fa ya kifa alaihi to in ya zo mutane ba san sa'ayi sun ɗauka gudani gudani ɗaya na akai sa'ayi ibada ce in an ka ce a tsaya a yi shi yadda shari'a ta ce wahala a ga sa'ayi domin in mutum ya zo to zai fara da dukin safa ga sunan ga dukin safa nan ga dukin marwacan ko to zai fara dutsen safa an so ba sai ka hau dutsen can tsololuwa ba amma dai an so ka taka wani abu na dutsen dutsen ƙato na yanzu sa wani abu sun rufe dutsen wani abu mai sulbi haka an yi kwabarin ɗin dutsen saboda murmushewa ya kai inda an kyale da yanzu ma kila ya roshe to wani abu wanda ka hana mai murmucewa sai an kasa an ka shaye wani abu dai kamar gam misali to an so ka ɗan taka wani abu na dutsen ba sai wasu sai sun hau can tsololuwa wannan takalifi ne to in ka hau dutsen ko to ba da hawa kaka gangarowa ka sheka ka tai can ka kama gudane gudane ba a'a in ka hau dutsen sai ka fuskanto ɗakin ka'aba kana bisa dutsen da tsaye sai kai la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadirun la ilaha illallah wahda anjaza wa'ada wa nasara abda wa hazama al ahzaba wahda kamar mai ta wannan sau uku in kai sau uku sai ka daga hannu ka roki duk abin da haka so Allah ya sa ta dawo Allah ka yi kaza duk abin da haka so dai ka roka in ka ƙari roƙonka to lokacin nan sai ka sai ka gangaro sai a tasan marwa ina fatar kun fahimta in ka zo marwa shi ma ka taka marwa shi ma ka fuskanci ka'aba ka yi wa da ka yi bisa safa la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadirun la ilaha illallah wahda anjaza wa'ada wa nasara abda wa hazama al ahzaba wahda kamar mai tasau uku shi ma ka daga hannu ka yi addu'a ka roki duk abin da haka so na duniya da lahira sannan ka gangaro ka taso ma ka dawo safa in ka dasafa kuma ka koma yan haka nan duk shuɗi bakwai zuwa da dawowa haka za ka yi haka aka yi a iyaka mutane suna ta gudane ne ne ana turere ne a babban miron su iyaka shi ke na ya yi saha da marwa an ɗauka gudu shi a saha da marwa ibada ce ina fatar kun fahimta ka fara ga safa to in ka taimarwa shuɗi guda kenan da can marwa in ka dasafa shuɗi biyu kenan da maro in ka sake ko da safa in ka sake koma shudi uku shudi hudu shudi biyar shudi shidda shudi bakwai shida ma shudi bakwai ne sai ka kare bisa marwa amma dai kowane ka zo sai ka fuskanci alƙibla ka yi waɗannan addu'o'in sannan ka sauko har ka kare ka ko da mutum ka karewa ya tara lada mai yawa hmm? to to ina yake yace thumma ya kharuja illa safa sannan ya fita zuwa dukin safa fa ya kifa alai sai ya tsaya akan sallin du'a domin addu'a ba wai da zuwa dai a gangaro a hau marwa a gangaro a kama gudane ne ne ba addu'o'i aka tsayawa ai thumma yas'a sannan shi tafiya ilal marwa zuwa marwa tafiya zai yi normal tafiya babu gudu babu sassaka ko sai ya kai wani wuri to kamar yanzu a ce misali masallacin ga na asafa can ammarwa ko to nan tsakiya za ku ga akwai wasu wani giren fenti yanzu an da fenti na amma yanzu an cire fentin an sa hitullu giren guda biyu to nan tsakanin wannan giren fenti da wancan to nan an kaso ka yi sassaka nan wurin nan ɗai kai da ka wuce kuma sai ka ci gaba da tafiya kuma shi ma maza ɗaya ban da mata su mata normal tafiya su kai amma za ka iskan madabbakin su hammarwa duk gudu katamban za ka yi jahilai gudu kata-kata ina fatar kun fahimta to sun mai sa'ilal marwa sannan sai shi tafiya zuwa marwa waya hubbu yana sassarfafi baɗinul masil in ya kai wani wuri da ake kira baɗinul masil asalin masil inda ruwa ke gudana gebe wurin gebe na kafin a gyara shi gebe na to mi asalin abin kasan safa da marwa wasu shar'anta mana shi hajar uwa annabi isma'il lokacin da annabi ibrahim ya kai su mun karanta hadisin cikin bukhari ko ya kai su ya ajiye tahowa ta da abinci da abin shan da ya ajiye mu sai sun ka kare yaro yana tattalin mutuwa ba ta da abin da za ta bashi ba ta ci komi ba nononta ya ɗauki hankalinta ya tashi sai ta ta hau dutsen nan ta gani ko tana cinkan wani kila wanda zai taimaka mata koko ta cike inda ruwa suke ta diba to da ta sauko daga dutsen ta ta samu wancan duci na marwa ta kai nan wurin nan kwazazzabe na gebe na kaga gebe shi ko rame na ko to ba ta ganin ɗanta inda ta aje shi ga can ta aje shi can gun inda inda ka'aba take yanzu ga can ta to da ta kai cikin geben ba ta gani nai sai ta yi sauri ta wuce wata ta ganin ɗan to wannan saurin na da ta yi wurin nan shine Allah mai da mana ibada mu ma in an mun ka zo nan mu yi sauri kasan innahu man ita akan ibada ta yi aka al'ada ta yi amma gashi Allah mai da mana shi ibada innahu man yattaqi wa yasbir fa inna Allah la yudhi'u ajra al muhsinin ka gani to shine waɗannan zagaye ne da tayyo neman madanta ruwa ko wani wanda zai taimaka mana shine an kama da mana rukuni da cikin rukunin haji sa'ayi tsakanin safa da marwa to mu tafi waya khubbu yana yin sassarfa yana yin sassaka fi badin almasjid in ya kai cikin gebe na inda gebe yake amma yanzu an shafe wurin ko ko ita ta dawo yanzu ba ta gane wurin faya za a talmarwa ya an ka ce mata wurin nan na kai sai hankalinta ya tashi wurin nan na ya komo haka faya za a talmarwa in ya zo marwa wa kafa alaiha ita ma zai tsaya akan ta liddu'a domin addu'a kamar yadda ya akan safa thumma yas'a sannan ya koma tafiya illa safa zuwa safa yaf'alu zalika yana aikata hakan gadai sab'a marratin shudi bakwai fayaqifu zalika don haka yana tsayawa da wannan arba'a wa qafatin tsayi hudu alal safa akan safa wa arba'an tsayi hudu alal marwa akan marwa kowace yayi mata tsayi hudu thumma yakhruju to yanzu in ya kare sa'ayi thumma yakhruju sannan ya fita shikenan in umra ce ta kare sai ya tayi ya sai sai ina fatar kun fahimta yayi dawafi yayi sa'ayi shikenan umra ta kare to yanzu sai ya tahi in tamattu'i ya kai shi kenan yanzu harama ce ta ƙari sai a tai hotel a ce da zannan harama a sa tuwahin gida shi duk abin da ya haramta ga mai harama yanzu ya halatta gare shi amma in kirani yake yi ko ifradi to yana nan cikin zannan harama ne yana nan cikin harama ta yi har ranar takwas ga wata thumma ya kharju sannan ya fita yawmat tarwiya yinin yinin cika salka da ruwa kalmar tarwiya daga kalmar rawa rawuya ƙoshi da ruwa in kana jin ƙishin ruwa ka sha ruwa ka ƙoshi sai a ce rawuya bilma'i ya ƙoshi da ruwa kamar ‘yan abinci kai sai a ce shabi abin ta'ami ya ƙoshi da abinci to kasancen da babu babu firijin na sanyaya ruwa to yaya suka yi ran takwas ga wata ba ran na aka ɗauka harama ta hajji sai a fita mina ba to sai su samu salkuna tun jiya sai su samu salka sai a cika ta da ruwa sai a sarkahi kahin gobe ta yi sanyi shi ita a firjin ɗinsu na daure to sai an ka samu ta yau ruwa yinin cika salka da ruwa yinin takwas ga wata shi ne yau ruwa sannan ya fita yinin takwas ga wata ila mina zuwa mina kaga ran na ake ɗauka harama ta hajji sai a fita zuwa mina fa yusalli bi hadh to da hanci ake fita mina da hanci kakka bari sai rana ta yi zawali a a rana ta yi ma zawali can mina sai ya sallaci az-zuhr wal asr da la'asar wal maghrib da maghrib wal isha da isha'i was subha da subahin bai ha gare ta ita mina kaga kenan salloli guda biyar zai amma ba jam'i za a yin su ba daban-daban za a yi ya bar makka da hanci yinin takwas ga wata ya ta yi mina yan az-zuhr ta yi az-zuhr illa asar ta yi la'asar in mangariba ta yi ya mangariba in isha'i ta yi ya isha'i in a kwana in an ka kwana su bahin ta yi sai ya yi sallar asuba ba ya samu sallah biyar ba to in bayan an ƙari sallar su bahin rana ta fito kuma hanci ya koma yi again kaga ranar tara ga wata kenan ranar arafa thumma yamdi sannan ya tafi ila arafatin zuwa arafa wala ya da'u talbiyata ba zai bar talbiya fi hada cikin wannan halin ba kulli duka duk zaman da zai yi da hito wanda zai yi makka da zaman da zai yi mina kwanan da zai yi mina har ranar arfa duk yana ne yana ta labbaika allahumma labbaika an shar'anta zama mina ne domin ambaton Allah amma yanzu an mai sai wurin hira wurin masha'a eh to yace ba zai bar talbiya ba fi hada kulli cikin wannan halin dukkan sa hatta ta zula shamsu har sai rana ta yi zawali min yau mai arafa ta yana arafa to rana ta yi mai zawali can arafa kaga zai fita da hanci kenan ya isa arafa to in ya isa arafa in rana ta yi zawali daidai lokacin azuhur kenan ko wayar ruha sai shi maraito ila masallaha zuwa wurin sallah arafa akwai inda manzon Allah ya yi sallah ana kiran wurin namira eh nan masalla masjid masjidin namira na in masallacin nan to na annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah to sai a taisha a yi sallah wale ta ɗahar sai shi wanka wannan wanka na menene ba na sallah ba ne ba na sallah da arfa ba ne a na tsayuwa arfa ne wannan wanka mustahabbi ne kamar wanka ne domin domin ɗauka harami kamar wanka ne domin shigowa maka duk wanka ne na mustahabbai ina fatar kun fahimta shi yi wanka ƙabla rawahihi gabanin tafiyarsa gabanin ya ta yi arfa sai shi yi wanka faya jima'u to in rana ta yi zawali rana arfa sai ya haɗa bainar zuhur wal asar sai a haɗa salloli biyu ya haɗa tsakanin azuhur da la'asar sai a yi jam'ut taqdimi tun farkon azuhur za a yin su sai a jawo ta la'asar a yi ta farkon azuhur ma'al imami zai yi wannan jam'i ne tare da liman in bai samu sallah tare da wancan limami na masallaci ba to nan hemar su sai su yi jam'i su yi sallar kowa ya jam'i ya yi amma dai jam'i an ka zo a kakkai ta kai ɗai sun mai ruhu ma'ahu sannan ya maraito tare da liman ila mokifa arfa zuwa ga wurin tsayuwa arafa an yi da maketin inda bakin arafa take in ka tsaya wajen arafa baka da tsayuwa arafa dole ya zan kayi tsayuwa arafa nan cikin hilan arafa fa ya kifu ma'ahu sai ya tsaya tare da liman ila gurubi shamsa har zuwa faduwar rana kaga tsayuwar arfa ana fara shi da bakin zawali zuwa faduwar rana thumma yadfa'u to na arfa rana za ta fadan ma alhazzai amma kuma makaruhi ne su yi sallan mangariba nan kan wanda ya sallan mangariba sai a tafi sai an taimus da lifacin za a mangariba da isha'i su ma a haɗe su thumma yadfa'u sannan ya tafi bidaf'ihi da tafiyar liman yanzu komi tare da shugaba ake yi sai ya tafi tare da liman ilal muzdalifa zuwa muzdalifa inda jahilan hausa aka ce mundalifa ran kwanan kewa don ga hilan Allah ne kowa ya shahida tabarma wanda ya samu tabarma haka ga mutane nan wada kasan tukari eh ilal muzdalifa ya tafi zuwa muzdalifa fa yusalli ma'ahu sai shi sallah tare da liman bil muzdalifa muzdalifam al maghrib wal isha maghriba da isha'i da an ka zo ba rana ta faɗin ma alhazzai arfa ba amma ba tsaya sallah mangariba ba sai da an ka zo musdalifa to da zuwa musdalifa sai sun ka taɗe sun ka yi arwalla sai an ka sallaci mangariba bayan an yi mangariba sannan sun ka taɗe sun ka saukar da siruddan raƙumman su da dawakansu sannan an ka dawo an ka yi ishayi wannan shi ya nuna ashe ba dole yan za a jam'in salloli ba dole sai an haɗe su ba in wani abu ya raba su duk dai jam'i na nan makasudin jam'i dai ya zan an yi su lokaci guda amma ba wai dole a haɗe yanzu misali za mu haɗa azuhur da la'asar kila saboda ruwan sama ko saboda wani dalili dai ko mun yi sallar azuhur sai lalura ta kama liman ko ladan sai an kaɗan jinkirta ya tayo lalura ta ya dawo in ya yi lalura ya dawo shi sai a yi la'asarin duk jam'i ne ba wai instantly da ƙare wagga a tadda wagga ba dole ba ne tunda kaga da sun kai mangariba nan musdalifa sannan sun ka tai sun ka saukar da sirrin da raƙumman sannan an ka da an kai ishayi be azanin wahidan sanda duk za a jam'in salloli to ba a kiran sallah ga sallah ta biyu sabanin wanda mai izziya yace yace ita ma za a yi mata kiran sallah cikin masallaci bi sautin munkhafidin wannan kuskure ne sanda duk za a hada salloli to ta harkun ɗaya adda kiran sallah ita wagga ta biyu ai ba cikin lokacin ta za a yanta ba to don mi za a yi mata kiran sallah ta gabata da kiran sallah don aka iyaka dai kowace da ikama to ina yake wasu ba to sai ya sallaci mangariba da isha'i tare da liman wasu ba a kwanan nan musdalifa a yi sallar subahin kuma sun mai kifi ma'ahu sannan ya tsayu tare da liman bil mash'aril harami wani wuri na nan duci ne mash'aril haram wadkurullaha indal mash'aril harami wadkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qabli lamina dalina duci ne nan muzdalifa yana nan wani duci ne bai girman ducin arfa shi ake kira mash'aril haram to yan an hakwa na muzdalifa an kai sallar subahin an so a tayi nan inda ducin nan a tsaya ayi ambaton Allah ayi ambaton Allah har rana ta hito ko ko kusan hitowar rana sai abin mash'aril haram sai a tasamma mina wurin jifa shedan ina fatar kun fahimta to thumma yaqif ma'ahu sannan ya tsayu tare da liman bil mash'aril haram a wurin da ake kira mash'aril haram duci ne nan muzdalifa yawma idan ranan nan biha gare ta ita muzdalifa yan an ka tsaya nan thumma ya dafa sannan ya tafi bi qurbi dulu ishamsu kusan bullowar rana za a tsaya na mash'aril haram ana ambaton Allah har kusan rana ta fito to in rana ta yi kusa fitowa to sai a tafi ila minan zuwa mina wa yuharriku dabbatahu yana motsar da dabbar sa ma'ana ana dan ƙara sauri bi badani muhassadin yan an ka kai ga muhassadin wani wuri da ake kira badani muhassir ina fatar kun fahimta badani muhassir yan an haka nan to an so a dan ƙara sauri yana nan tsakanin muzdalifa da da mina kayan akai mina yan an kai badani muhassirin sai a dan ƙara sauri a wuce wurin ina fatar kun fahimta fa'iza wa sallar ilamina in mutum ya sadu ga mina kaga sahiyar sallah kenan ko wayan an ka zo mina rama jamratul aqaba kasan jamrurin guda uku ne jamratul aqaba jamratul wusda sannan da jamratul duniya to ran nan jamra guda kawai ake jifa ba uku ba jamratul aqaba to sai ya je jamratul aqaba bi sab'i hasayatin da tsakkon kwani jam'in hasatin jam'in hasan tsakkon kwani kaga ashe ba manyan duwatsu ba yan tsakkuwa hakan ga yan ƙananan duwatsu da tsakkon kwani guda bakwai mithla hasal khadfi wace irin tsakkuwa irin misalin tsakkuwar da ake yabballe da ita kaga yan karamar tsakkuwa kenan ba manyan duwatsu ba eh wa yukabbiru yana yin kabbara ma a kulli hasatin ba haka ɗaya zai jefa su ba an nuna wani mutumin Pakistan sai ya ta yayi rawa yayi rawa ya juya ya jefa duci ya wai shi jahili na tunda an ce shaidan da aka jifa ina fatar kun fahimta tsakuwa bakwai kowace tsakuwa in zai Allahu akbar sai ya jefa Allahu akbar sai ya jefa eh shine yukabbir ma kulli hasatin yana yin kabbara tare da kowace tsakuwa to in ya gama jifa kaga sahiyar sallah mi'a abu na farkon da ake yi ranna yana da ayyuka zai yawa da jifa da yanka da aski sannan da dawaful ifada su ayyukan da ake yi sahiyar sallah ranna an rana ayyuka to in ya gama jifa thumma yanharu sannan sai ya ce ya soke hadayarsa nan mina in kana ma'ahu hadaya an hadaya ta kasance tare da shi in ya soke hadaya sun mai haliku sannan ya ce ya samu wanzami sai ya yi aski eh in ya yi aski sun mai ya tilbaita sannan dada sai a kama hanya tiryan-tiryan zuwa makka tsakanin mina da makka mil shidda ne amma yanzu kamar cikin gari ne don haka ba a ko ganowa mafi yawa duk ƙasa suka tahiya sun mai ya tilbaita sannan ya taimaka inda ɗakin ka'aba fayyufidu sai ya yi ɗawafi wanda yake rukuni ne da cikin rukunin aikin hajji ɗawafil ifada waya ɗufu sai shi yi ɗawafi sab'an shuɗi bakwai wayar ka'u in ya ƙare sai shi yi nafila rakata ya ɗawafi kenan babu ɗawafi mai wahala kamar ɗawafin nan na sahiyar sallah shi yasa yanzu mutanenmu sai su ƙyale yi ne ba su yi ne sahiyar sallah da sun ƙare jiha da yanka mina sai su koma wasu sai su koma wasu can hema mina sai su yi zamansu sai an gama zaman mina in sun ka dawo maka sannan su yi tsawafil ifada daidai cinkoso ya rage ina fatar kun fahimta wai dufu sab'an wayar kawai yana yana sun mai yuƙima bi mina sannan ya zauna a mina falafata ayyamin kwana uku faman ta ajjala fi yawmayn fala ithma alayhi wa man ta akhara fala ithma alayhi liman ittaqa ga wanda ya ji tsoron Allah wanda ya kwana biyu mina yadda ya ta babu laifi wanda ya cika kwana uku kuma shi an kafi so fa idza zalata shamsu in rana ta yi zawali min kulli yawmin ga kowane yini mina da cikin kwanukan da ake zama mina ramal jamra sai ya jefi jamra allati talimina wadda ke biyan mina da sabai hasayatin da tsakkon kwani guda bakwai yukabbir yana yin kabbara ma a kulli hasatin tare da kowace tsakkuwa thumma yarmil jamratayn sannan ya jihi sauran jamrori biyu kulli jamratin kowace jamra bi mithli zalika da kwatancin haka tsakkuwa bakwai kaga jamrori uku na to da bakin sahiyar sallah jamratul aqaba da yake jiha amma wan sahakin sallah da sauran yunukan da zai jiha duka jamrorin nan uku zai jiha kowace jamra da tsakkuwa bakwai haka tsakkuwa 21 kenan ko wa yukabbiru yana kabbara ma a kulli hasatin tare da kowace tsakkuwa wa yaqifu inda duk ya to in ya ƙara jifat yana tsayawa liddu'a domin addu'a bi ithirin rami ƙarshen jiha fil jamratul ula ga jamra ta farko wa saniya da ta biyu in ya jehi jamra ta farko ya ƙare to sai ya tsaya ya addu'a sai ya taya jehi jamra ta biyu sai ya tsaya ya addu'a wala ya kifa amma bai tsaye inda jamratul aqaba gun jamra ta ƙarshe waliyan sari da ya ƙari jiwa ta ita kan shi kenan sai ya juya faya zara ma in yayi jiwa fil yawmi thalith cikin yini na uku huwa rabi'u yawmin nar shine yini na hudu na yinin suka in sarrafa ila makka sai ya juya ya koma makka shikenan aikin hajji ya ƙare sai wata shekara kuma ga mai yawancin rai wa qattamma hajju hajjansa ya cika wa in sha in ya so ta'ajjala yana iya gaggauta zama mina fi yawmain cikin yini biyu min ayyami mina ga yunukan mina fara ma sai shi jiha wansa rafa ya koma ta makka to to sai mu tsaya nan sai mu kwamin nan ko to madalla Allah ya sa mana albarka ga abin da mu karan kaga yanzu haji ne ki kawo practically ba abu kaza sunna abu kaza wajibi abu kaza mustahabi ba mm madalla to sai littafi da aqirtul wasidiya kun samo shi to ni yau ban samo ba amma dai ga na wani na ara to mu diba